على النبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته akwai makwabcinmu da ya rasu cikin dare Allah Muhammadu Ɗanmantu ya ƙare to ko da kaɗan na daitun da mutane sun hito bar ai da yake ba ma da laspika aka yi ba ko da kaɗan sai mu yi sai mu bari haka nan بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم yace bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin sai dai ga salati malamai suna suka game da sa kalmar sayyidina bai zo ba duk hadisan da sun ka zo babu sayyidina bin da ya kamata wa sallallahu ala muhammadin Allah shi tsira akan annabinmu Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi da kuma akan alayensa danginsa kenan ƴan uwansa sune al wa sahabihi da sahabbansa wa sallama da aminci qala abu muhammad abdullahi ibn abi zaidan al-qirawani radiyallahu anhu wa ardahu abu muhammad alkunyarsa sunansa abdullahi ibn abi zaidan alƙirawa ne mutumin ƙirawan sunan garinsu kenan radiyallahu anhu Allah ya yarda da shi wa ardahu kuma ya yarda da shi dangane da abin da zai bashi ƙala ya ce to nan cikin wannan jumla akwai mulahazat da yawa na farko abu muhammad ba shi ne shi abdullahi bin abizai ba shi ne ya rubuta risalar ba to sai an ka ce kala yanzu ne ya fara rubutu ko to kala ko dai ya zan shi ya rubuta kala ko kuma almajiransa sun ka rubuta in shi ya rubuta sai malamai sun ka ce to don me tun da yanzu gana ya fara ya kacewa kala tun da kala fi'ili madi ne kamata ya ya zo da fi'ili mudari'i sai ya ce ya kulu abu muhammad in ma almajiransa ne haka ya kamata to to yan almajiransa ne babu komi tun da bayan ya yi ta almajiran sun ka kamar fiyo hikaya don haka in sun ce kala babu illa amma da in shi ya rubuta to kamata ya ce ya ƙulu sai wasu ka ce a duk abin da babu shakka game da shi to ya halatta a zo da fi'ili madi gare shi kamar maganar annabi sallallahu alaihi wasallam ce man ada'ani dakhala aljannata kaga dakhala fi'ili amri ne fi'ili madi ne wanda yayi mini da'a duk wanda ya bi manzon Allah Allah zai bashi aljanna to kaga baiwa da shiganta ba amma da yake abu ne wanda a tabbas babu kokonto sai an ka zo da fi'ili madi sai an ka ce sai yace da halal janna kamar ma ya shiga to da farko kenan to sai cewa radiyallahu anhu shi kuma wannan take ne wanda malamai sun ka keɓance shi ga sahabban annabi don su adda wannan shaida daga Allah laƙar radiyallahu anil mumini na izu bayi unaka ta hatar shajara wani wuri ya ce radiyallahu anhu maradu anhu sahabbai su adda wannan take amma duk wanda ba sahabi ba da bakin tabi'ai zuwa ƙasa ko wani malami ne ko babban mutum ko mutumin kirki sai dai a neman mai rahama a ce rahimahullahu ta'ala don haka radiyallahu anhu take ne wanda yake banta ga to rahimahullahu ta'ala Allah madaukakin sarki ya mai rahama shi Abu Muhammad ya ce alhamdulillah bayan ya yi basmala ya yi salsala salati ga annabi sai ya yi na uku da hamdala ya ce dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah Allah dubta da al'insani wannan da ya fari halittar mutum bi ni'imaci da ni'imarsa dole ne Allah ya halicce mu ba dole ba ne kaga ni'ima ce ya yi mana ya halicce mu wani tun yana cikin ciki sai Allah ya kashe shi wani sai ya hito ranar da ya hito Allah ya kashe shi wani ya sati guda wani wata guda wani shekara guda wani ya dan tasa sai ya mutu to haka dai cikin hikima ta dai yace dukkan yabo da godiya sun tabbatar ma Allah Allah zibta da al-insanu wannan da ya fari halittar mutum bi ni'matihi da ni'imarsa halittar mu ni'ima ce Allah yayi mu na ba dole bane wasawwarahu kuma ya suranta shi mutumin nan shi Allah ya suranta mutumin nan fil arhami cikin mahaifin nan uwaye bi hikimatihi da hikimarsa Allah ya suranta mutum duk yadda yake son ya zamo wani aishi dan guntu wani dogo wani dan dan ranki ranki wani mai kiba wani matsakaici wani fari duk da yadda Allah ke so tun cikin mahaifin nan uwaye an ka suranta mu da hikimarsa shi ya san hikimar da aga yadda yayi mu wa abrazahu kuma Allah ya bayyanar da shi mutumin nan abrazahu ay azharahu ya bayyanar da shi ila rifqihi zuwa ga saukin sa duk abin da ka gani duk abin da Allah ke son ka gare shi sai ya sauƙaƙa maka yi ne kullun muyassarul lima khuliqa lahu inji annabi sallallahu alaihi wasallam kowane mutum wanda an ka sauƙaƙa ma ne ga abin da an ka halicce shi saboda shi Allah ya halicce wani manomi to sai ya sauka mai noma yanzu in kace in taho in nome ma gonarka ka bi hitina ba aiki na bane don haka Allah bai sauka min noma ba in kace mu wani ya taho ga ga kakailinta ya ruhe ma ya ma bugun kwano ya bi hitina don ba aikin ka bane amma shi ko wani babu abin da shan hura daya hi mai sauki bisa ga a ce ya ruhe gidan nan yanzu yana ruhe shi kaga Allah ya sauka mai haka mesan haka kowace san duk sana'ar da Allah ka son ka to sai ya sauka ma ita yanzu wani daidai da sahiyar sallah manomi wanda zuwa gona ya zama amra daidai da sahiyar sallah da mare sai ya ta je waya don in ya ketare ni nan bai ta gona ba to kwana yake jiki ne ne mai ciyo ni ko yanzu in kace in ta gona ni ta ni da ni ko kwana nika jiki na ne mai ciyo ka gani kullun muyassarul lima khuliqa lahu haka annabi kowane mutum wanda an ka sawa kama ne ga abin da Allah shi yasa kalli rayuwar kirminoni akwai dadi ko hutu cikin ta babu dadi kadiba hunturun ga ka shige cikin daki duk ko ina ka rufe ta ga ka lullube da bargo amma kumene sanyi haka sannan wani accan yana biyar gidajen mutane ya ketare katanga a kore ya ketare katanga a kore ina wanda dadi ya jiya wani wuri a sa ya ce a buge shi wanda daɗi amma kun bai iya zama bai ba ita ko shi a shi ko ita a hanyar da an ka sawa kamai kai yanzu an ka sa kayanta an wahalshe ka to ka gani to kullum mai saurin lima hulikalau ka gani in kun ka tafi sai ku tashi ba ku wanga kawai ba ku wanga kawai don wa'azi wani wuri a kore ku wani wuri a ɓace ku wani wuri a yi muku kuwa da sauransu to irin kuwan nan ta akwa 'yan siyasa a yi su ko 'yan son ka zo da duwatsu da komi a harfashe motoci to mai abin mai kukuna lada su ba su da lada kuma bayan ya kare wannan wahala an yi mai kuwa an hashe mai gilas ɗin mota kuma a yi zaɓe ya faɗi sun bai da lada wata rajuna min Allah ma la yarjuna ku duk abin da an kai muku wurin azi kuna fata samun lada su ko dan siyasa na fata samun lada ka gani ka gani to shine yace wa abrazahu kuma Allah ya bayyanar da shi mutum dan adam ila rifqi zuwa ga saukin sa wa ma yassarahu lahu da abin da ya tattale shi gare shi da abin da ya sauƙa shi gare shi min rizqi na arzikin sa hakan ga kowane dan adam yadda Allah ya tanadan ma ayyukan da zaka yi in ka taho duniya ya shirya masu kuma ya sauƙa ma yansu to haka kowane dan adam kuma an yi mai tattalin arziki ne wanda zaka ci duk duniya ta taru su ki ka ba su iya cire ko santi daga arzikin nan da Allah ya rubuta don ba su ne ya allocating ba Allah ya allocating kuma can inda inda budget din Allah yake ba su iya zuwa balle su yi tamfar da su rage wani abu yana cin lahul mahfuz ina fatar kun fahimta don haka waye kamata a bi yadda ta yi Allah waye kamata a ji tsoron saba ma Allah to amma yau baka tsoron saba ma Allah wani mai gidanka da ya ma wata yar kafa bata kai bata kawo ba shi haka kokarin bidai yadda ta ko da ko ya kai ga saba ma Allah shine wa ma yassarahu lahu da abinda Allah ya sauƙa mai shi min rizqi na arzikinsa kowane mutum tun kahin ka taho duniya kana cikin cikin mahaifiyarka wata hudu kamar yadda hadisin dan mas'udiya eh kullu mauludin eh inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'una yawman nudfatan thumma yakunu alaqatan mithla dhalika thumma yakunu mudghatan mithla dhalika thumma yursalu ilayhi almalaku fayanfukhu fihi ruha wa yumaru bi arba'i kalimatin bi katibi rizqihi wa amalihi wa ajalihi wa shaqiyin aw sa'idin kaga tun mutun na cikin cikin mahaifiya ta wata hudu kahin ya taho duniya an rubuta duk aikin da zaka aikata wa rayuwarka ta duniya an rubuta haka ba abin zaka yi ba Allah mamaki an rubuta sannan duk arzikin da zaka samu rayuwarka ta duniya an rubuta duk duniya su taru ba mai iya tar arzikin nan ya kawo gare ka duk abin da a arzikinka na ba ku labarin wani mallami da an ka yi ya tsufa kwarai ga rashin lafiya ana jinya ta yi ranar sai ce maɗiya ne da ka jinya ta yi su samu mai mata ya ɗiyan sun haka suka shi biyu sun kace wanda a cikin wanga halimi ya kai da mata wasu sun kace tun da kun ka ji a ce a samu mai a samu mai ƙarshe dai an ka tai an ka samu mai mata an ka ɗaura mai aure ran da tattaho ran na ya sadu da ita yana saduwa da ita gobe sai Allah ya mai wafati ashe saduwa ga ta ɗau ciki yau gobe yau gobe yau gobe ta haihu ta haihu ɗa to ɗan nan shi na ya zan ɗaya daga cikin manyan mallaman hadisin da duniya ta yi kaga an kaddar sai ya haifi wannan ɗa amma ga halin da yake in an ka ce ma yana haihuwa sai ka ce hawa wanda a haka kaga za iya haihu sai ga shi haihu akwai kingin dan da Allah ka son halitta ta tsatsonai don haka dole don halin rashin la don halin tsuwa sai an haife shi ta gani abinda ba in ka canya abincinka to ko baka an kai kana amayo shi sannan ka mutu in ruwa in ka shanye ruwan da Allah ya ɗebo maka sha ko ruwa an ka sama ga baki za ka amayo su sannan ka mutu kaga ba rabonka bane kenan wani na ba mu labari nan ya ce yana aiki Legas lokacin na irin yau asibi sai ya kai mu na aboki na ziyara wata unguwa nan Legas ya ɗauki mata ta sun ka tai wancan sai ya shirya mai fefe soup na kifi don ya tambayi me ka so ya ce kifi sai an kai fefe soup ya ciyo shi sosai yana da gida sai malaria sai amai sai ya amayo kihin gawa da akwai masoshi gida ne sun fito sun ka canye kaga kifin nan ba rabo ne bane rabon musoshi ne to amma shi yana wagga shi ya kifin yana can ya Allah zai dauko shi ya kama musoshi tunda ba su iya zuwa can sai an ka tura shi yace can ya dauko musu ya kawo musu nan ne don ka san duk inda kake arzikin ka bai cikin sarakunan musulmin da an kai na Sokoto akwai wanda ya tafi Ingila wani sarkin musulmin da ya tafi Ingila da zai dawowa airport sai ya ce bari ya ci abinci sai ya zo an ka ya ba shi shinkafa ya ci yana ci sai ta sarƙe shi sai ƙwara guda shinkafa ta shige mai yayyayi ta shige ta ƙetowa sai da ya taho ya taho an ka aje shi lagos an ka ɗauko shi an haka shi sakkwato ya taho ya isa gida ya isa gida yana zuwa ya hit him sai shinkafa ta hito ta hanci ne sai ga kadangare sai ya ɗauke kaga abincin kadangare na Allah ya kai ingila kadangaren da a sakwato Allah ya san kadangaren nan bai iya zuwa ingila sai an ka tura shi ta ya dauko mai kawo mai rawar jiki saurin nema baya kawo samu duk inda arzikin ka yake da arzikin ku da ajalin ku neman ku so kai da kasan ajalin ka na neman ka haka annabi ya ce arzikin ka ka neman ka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce laqad ru'iya fi nafas fi nafsi annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha wa ajalaha sai yace fattaqullaha wa ajmilu fi talabi an busa min cikin rayuwa ta jibrilu ya busa min cikin rayuwa ta cewa ba wata rai daga mutuwa sai ta kammala arzikinta da Allah ya ɗebo mata da, da, da ajalin da Allah ya ɗebo mata in ajalin ka bai cika ba duk duniya ta suka shiga ba su iya kashe ka haka arzikin nan baka mutuwa sai ka canye shi don haka lanta muta nafsin hatta tastakmila rizqa wa wa ajalaha sai ce fattaqullah don haka ji tsoron Allah wa ajmilu fi talib ku kyautata neman arziki kowa arziki ne an rubuta don kakkata ka sai da giya kakka ya sai da daga kakka ya duk sana'a wadda a haram kakka bi haramtacce hanya samun arziki da ka bi haramtacce hanya da ka bi halattatta baka ƙara kosanti daga abin da an ka rubuto ma ashe kenan bi hanya ta kware ka samu arzikinka to Allah ka arzita mu arziki mai yawa mai albarka wabtagu inda Allah ya rizqa ku nemi arziki daga wurin Allah wa allamahu kuma Allah ya sanar da shi dan adam malam ya kunya alama abinda bai zan ya sani ba ko da an kaife ka mika sani ko yi baka sani ba cikin hikimar Allah Allah ya baka ilimi da ilimi na na, na fitira da ilimi na karatu ilimi na fitira wa koya ma yadda haka numfashi wa koya ma yadda haka atashewa wa koya ma yadda haka hamma wa koya ma yadda haka tsari da sauran abubuwa kaga waɗannan ilimi na fidira kenan Allah shi ya karantar da ka yadda haka yanzu amma a nuna ma wannan shine babanka wannan shine uwarka wanga ita akauna uwarka wanga akauna ubanka wanga kaga sai da an karanta shi ka wannan wanga shi aka za wanga shi a alifin wanga abba'un da ta'un da sa'un da abc duk sai da an koya ma ilimi na koyo kenan akwai ilimi na fidira akwai ilimi na koyo to shi ne wa'allamahu Allah ya sanar da ɗan adam malam ya kunya alama abinda bai zan ya sani ba wa kana fadlullahi alaihi azima falalar Allah akan ɗan adam ta kasance mai girma falalar Allah ni'imomin da Allah ya wa ɗan adam ba don ya cancanta ba ba don dole Allah ya mai ba falala abinda a falala abinda an kai ma ba don cancanta ko don dole ba a falala ce kawai ganin dama to falalar Allah ga dan adam ta kasance babba Allah mun gode ma akan falalar da kai mana wannan bahahu kuma Allah ya fadakar da dan adam da athari sun'atihi da gurabu na aikin sa kowane mutum an ka nuna mai abin da zai yi zaka fara sana'a da yake ba ita Allah ka so sai ka bari hukuma ma wata to waccan da ka koma mai ita Allah ka son kai don haka kadiba in ka fara sana'a kai ka fadi ka koma yi ka faɗi ka koma yi ka faɗi ka ɗauka ɗaya ba ita Allah ka sun yi bai tunanin wata kuma ka kama dahe-dahe haka kai ga wadda ta amshe ka sai kai tsayin ka gare ta yanzu misali bello ya bi ya yi aikin gwamnati ko sannan na daga harka almajirci yadda aikin gwamnati da harka almajirci wacce ta fi karɓata almajirci ya karɓata to kaga in runƙaƙa in ce sai na yi aikin da na gwamnati jawo maka yana bala'i ɗaya zan yi yi tsayin ka ga wagga nan za ka samu abinci nan za ka samu arziki nan za ka samu duk abin da za ka samu na duniya da na lahira shi Allah ya zaɓo ma amma ga wanda Allah ya zaɓo maka ce a yanzu ɗan sanda haka so shekarar bana ka yi afilayin ba a ɗauke ka ba baɗi ka yi afilayin ba a ɗauke ka ba wata baɗi ka ci gaba da continuously babu hankali ai da kayi ka ɗauka ɗaya Allah bai son ka saki wata amma ka yi tsayin ka kai dole sai ka yi to ko ka zo ɗan sandan nan kurar ka za a yi ko a zo rayuwar ɗin harko a kashe ka ko a ƙalle ma ƙawa shi kenan an ƙille ma ƙawa sai ka da gida ka zanna da ka ga kayi ka samu matsala kan kome ka samu kan kome ka ɗauki ɗaya gaba ita Allah ya zaɓi ma ba canza wata kuma ha gani in ba ta amshe ka canza haka kai ga wadda ta amshe ka sai ka yi tsayin ka nan ita Allah ka son kai to amma ga abin da Allah ka so kai kai ko ba shi haka so ka zaɓen makanka to nan wahala za ta samun ka ina fatar kun fahimta to mu tafi yanzu wani yana sana'a sai ya ci riba wani ya sai ya faɗi kaga ya nuna shi wanga da ya faɗi ba ita Allah ka so ne ba ya to kakka tsaya wata wata canza dai kakka ce to ai wani ya ci riba to kai kai ka faɗi canza in ka kai ga wanda ka ci riba sai ka tsaya gare ta shikenan ita Allah ya zaban ma sai ka gama da addu'a ka ci gaba da yi to Allah ya shiryar da mu to ina yake shi ne wannan bahahu kuma Allah ya faɗakar da ɗan adam bi athari sun'ati da gurabu na aikinsa wa a'adhar ilaihi kuma Allah ya yanki uzuri zuwa garai a'azara ai kada al'uzura Allah ya yanki uzuri zuwa ga dan adam ala alsinatil mursalina akan halussan manzanni alkhairati zababbu min khalqihi da cikin halittunsa Allah ya aika manzanni yace li Allah ya kuna linnasi Allah ya hujjatun ba'da rusuli Allah ya aiko su ne domin kada wata hujja ta kasance ga mutane akan Allah yawan da Allah ba ya aiko manzanni an ka zo an karantar da mu ba Allah ya zo ce don mi kai shirka ja to Allah baka wadannan baka son shirka ba kana da uzuri ko baka da kana da to don Allah yanke wannan uzuri sai an ka aiko manzanni ignorance of the law is not an excuse cewa ai ban karanta ba to hana ma karatu ba mu kana karatun Facebook ba to an kai ka iya karatun Facebook ka iya karatun littafin Allah ba facebook da hausa aka rubuta shi mafi yawa da turanci ya an kai kai ko koyi yaren turanci na banza ba kai koyi yaren da an ka aza addinin ka aka yanayi ba kaga shi baka da excuse na haka shi da ma rashin sani ba excuse ba ne to duk hanzari allah ya yanke babu littafin da babu cikin garin ku to ya an kai baka iya su ba duk wanda ya iya karatun boko bai iya na addini ba to shi ko tsaya mai sai ya sha kashi don bai da uzurin da zai gitta Allah ya ba shi hankali ya ba shi basira ta iya karatu tun da iya wancan na banza balle wangama da Allah ya sawa ga wala kare sanar Qur'an lidhikri to Allah ya shirye da mu to shine ma'anar wa a'dhar ilaihi Allah ya yanki uzuri zuwa ga dan adam ala alsinatil mursalina akan halussan manzanni ya aiko manzanni duk abinda Allah ka so sun karantar da al'umma duk abinda Allah bai so sun karantar da al'umma don haka koyi daga sai dai da gangan ko kuskure Allah ya san wanda ya da gangan ya san wanda ya da kuskure hmm? alkhairata su manzannin zababbu min khalqi da cikin halittunsa fahada sai Allah ya shirya da man wafaqahu wanda ya datar da shi ya sa shi yayi muwafaqa muwafaqa dacewa da abin da addaidai shine muwafaqa Allah ka sa mu yi muwafaqa to sai Allah ya shirya da man wafaqahu wanda ya datar da shi bi fadli da falalatai Allah ya duk wanda ka gani da shari'a man yahdillahu fa huwal muhtadi wa man yudlil falan tajid lahu waliyan murshida wanda Allah ya shirye shi a shirya a shekiyar duk wanda har gani bisa shirya ba kokari ne bane ba dabararsa bane ba iyawarsa bane falala ce ta Allah Allah ya shiryar da shi wanda kaga ya bace kuma ba saka kaci ne bane ko rashin iyawa tai kuma falala ce ta Allah haka nan Allah ka son gani ne da Allah ya sai mu kiristoci ko yahudawa sai Allah ya mu musulmi ko musulmi kuma sai ya kadan dariƙa wanda aka ce ma ji annabi ya tawo gidana mun ka ci abinci ka yadda ka ce Allahu akubar ka yadda eh kai Allah ya mu ahalis sunna ka gani kan mu bude in ka faɗi ƙarya mun san ga ƙaryata in ka faɗi gaskiya mun san ga gaskiyata wani ga ilimi ya yi karatu ga basira ya yi karatu Allah ya na boko amma sai a zo mai tatsuniya ya ce Allahu akubar karama ta karama waliyai to ka gani to shi ne fahada sai Allah ya shiryar da man wafaƙahu wanda ya yi mamuwafaƙa bi fadalihi da falalatai shi Allah wanda kaga an shirya su ba wai dole Allah ya shiryar da kai falala ce ta Allah sai ka yi godiya wa adalla kuma ya batar da man khazalahu wanda ya tabar da shi bi adali da adalcinsa waɗanda Allah ya batar tun da batarwa ma ga hannu ne take ko shi ka shiryar da wanda yake so ya badda to ɗan Allah ya badda mutum kuma sai a zargi Allah a ce ya zaluntai adalci ne na Allah yanzu tunkiyar ka mallakar ka ce ba ko kai ka halicce ta ba sau wata ɗaya kai da kuɗi ko tunkiyar ka ta haife ta in ka ɗauka ka kai kasuwa ka sai sai a ce ka zalunce ta in ka ba wani kyauta ko sadaka sai a ce ka zalunce ta in ka yanke ka canye ko ka yi addu'a so ko kai sai a ce ka zalunce ta saboda mito saboda mallakar ka ce to balle Allah da ya halicce mu duk abin da Allah duk tasarrufin da Allah ya da mu babu zalunci wayassara almu'minina kuma Allah ya sauka mu'minai lili su razuwa ga sauki zaka iska ma duk al'amarin mu'minai sauki gare shi addini gaba ɗaya sauki gare inda duk kaga tsanani to ba hukuncin Allah ne ba na manzon Allah ba akwai mallamin da ya wannan hukunci wayassara almu'minina lili su rayu sauka mu'minai zuwa ga sauki wa sharaha sudurahum kuma ya bude zukatansu lidhikra domin ambato nai domin tunawa da dokoki na ya buɗe zukatansu man yuridillahu man yuridillahu an yahdahu yashra sadrahu lil islami wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayiqan harajan ka annama yas'adu fis sama'i wanda Allah wanda Allah ke nuna alheri gare sai ya bude kirji ne ga karɓar musulunci duk abin da aka kawo wanda in ka kawo mai yanzu kaga yan shi'a da khawarij mafi yawa fallalar da aka kawo duka ta annabi yayi kaza annabi yayi kaza mu'jizojin da Allah ba annabi ba su yadda da su ba balle na sahabbai shi yasa kaga Abdul Jabbar duk abubuwan da aka cewa annabi yayi kaza sai ce tatsuniya ce ba su yadda da su ba kaga Allah bai bude zukatansu ba to Allah ya bude zukatan mu'minnai lidhikra domin ambatonai Allah ka bude zukatan mu wanda Allah ke nufi da alheri sai ya bude zuciya ta ya karɓar musulunci da fahimtar musulunci wanda kuma Allah ke so ya batar da shi sai ya sanya zuciya ta mai kunci harajan mai kunci sai zuciya ta ta koma saboda kunci ka annama yasa'adu fi sama kamar yana takawa sama yaya halin zuciyar mai takawa sama in kana taka sama kunci kana ƙara yi sama zuciya kana kuntata to Allah ya shirya da mu fa'amanu billahi don haka su kuma mu'minan da Allah ya yi sauƙaƙa musu zuwa ga sauƙi ya buɗe zukatansu domin an bato nai sai sun kai imani da Allah sun fa'amanu billahi sai sun kai imani da Allah kuma ba alsinatihim naɗiƙina naɗiƙina bi alsinat suna masu furcin imani da halussansu la ilaha illallah dole sai ka faɗe ta muhammadu rasulullah wa bi qulubihim mukhlisina kuma suna masu tsalkakewa da zukatansu sun faɗi kalmar imani la ilaha illallah da halussansu sannan sun ƙudurta imani da zukatansu wabe ma atathum bihi rusuluhu wa kutubihi wa kutubuhu amilina amilina kuma suna masu aiki bima atathum bihi rusulu da abinda manzanni ne sun ka zo musu da shi wa kutubu da littafai ne shi Allah kaga wannan shi sune matakayin imani fadi da baki kudurta da zuciya aikata da gabubuwa inda duk an rasa guda to wani abu ya shiga imani bai kammala ba wata allamu sun ka nemi sani su muminai ma allamuhum abin da ya sanar da su ka gani tun da shi wanga ilimi na karatu dole sai an karanta ba haka ɗaya Allah ka ɗauko shi ya baka ba ina fatar kun fahimta wa waƙafu sun ka yi tsaye inda ma hadda lahum gwan abin da ya iyakance musu abubuwan da ya iyakance musu na shari'a ko abubuwa kaza farilla abubuwa kaza wajibai abubuwa kaza mustahabbai abubuwa kaza haram abubuwa kaza kahirci abubuwa kaza makaruhi sun ka tsaya abinda an wajibi sun ka te sun ka aikata da mustahabbi abinda an laifi sun ka nisance shi shine ma'anar wa waqafu sun ka tsayu inda ma hadda lahum gun abinda ya kance duk dokokin da ya sani shari'a sun ka tsayu gare su wastaganau sun ka wadatu bima a halallahun da abin da ya halatta musu amma harama alaihim daga abin da ya haramta musu sun kai tsayinsu ba Allah ya halatta shan hura ba ya halatta shan kunu ya halatta shan shayi ya halatta shan zuma ya halatta shan ruwa to sai sun ka wadatu don haka waɗanga shaye-shaye sun ishe su ba sai sun sha giya ba ba sai sun sha daga ba ba sai sun sha shalisho ba duk abin da an na haram na sha ba su tuwo kuma a ci tuwon dawa a ci tuwon shinkafa a ci tuwon masara a ci shinkafa a ci datu a ci mi a ci garin kwaki duk a ci to ya wadatar su daga cin abin da a haram ga harkar iyali kuma Allah ya halatta musu aure hammace hudu to sun wadatar su daga su nemi matan banza shi an ma'ana wasta gano sun ka wadatu bima halallahu da abin da ya halatta musu amma harama alaihim daga abin da ya haramta a kansu to sai mu tsaya nan ko madalla to to sai a daddaka zanka daddakawa sannan waccan iziya ba ya sheta akai ba dauko ta akai ana nazarin ta lokaci lokaci kada amince da ita inda tambaya take ko wata kalma ko wata jumla ko wani hukunci sai a yi tambaya hmm madalla to a zanka daddakawa kowa ya sa kwanan wata ran da mun ka fara to Allah shi gwada mana mun kai karshen ta kuma ya mana jagora ga abin da zamu karanta ya bamu ikon aiki da shi to makwabcin mu ya rasu dan mantuna dai san da sahin gaza a mai sallah goma an kasa ko to karhe goma wanda Allah ya ba iko sai ya tafi a mai jana'iza Allah ya gafarta mai ya mai rahama Allah sa ya huta ya ishe iyali ne mu kuma ya kyautata ta mu in ta tafi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh